أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya yabo jinjina da bayani a ga ubangiji allahu subhanahu wata'ala wanda shine ya yassari mana haduwa wannan guri domin ci gaba da karatun littafin albulagatul wadiha a cikin wannan a daura da ubangiji allah ya ba muka iko muka fara muna godiya ga ubangiji allahu subhanahu wata'ala sannan kuma kafin mu ci gaba ga waɗansu rasa'il nan waɗanda za mu zaman haɗu karatu ɗan wani ɗan wake nuna mana shi ya sa na ce to bari in gabatar da su saboda yana da kyau kowa ya neme su ga wannan husnus siyaga fi ma'rifati mabadi ilmil balaga na malam bashir lawal kun ganta gata husnus siyaga fi ma'rifati mabadi'i ilmil balaga ga shi dai a yau din nan Allah da ka zauna zaka yi karance shi yana da kyau mukaddima ce akan ilimin balaga ka san menene ma'anarsa ka san a wane ne sanya ilimin balaga sannan kuma ina ne ake ake samun ilimin balaga kun ga shi ma nan ga dai sun dai ya za ka yi ka zama baligi karkasuwan ilimin balaga a nasirin balaga din nan ko? ƙungashi dududu ba ce wuce shafi shafi goma sha tara ba sannan kuma halila yau ga wani da ya rubuta shi ma akan muzakiratun najib fi maddatul adab akan adab ne a takaice ga shi ilimin adab shi kuma ilimi ne wanda zai baka dama ka kware wajen fahimtar uslubi na magana na larabawa ɗabi'o'insu da halayensu da makamancin wannan sai kuma wannan almadkhal almadkhalul mufliq ma fi ma'rifati ila ila ma'rifati mabadi ilmin mantiq na kanish mansur lawal kun ga kenan sai fa mu ƙara gode ma Allah gashi muna ƙara samun malamai waɗanda suke rubuce-rubuce a wannan ilimi waɗannan ilmoma na luga ai wannan ci gabanmu ne yawwa don mai hankalin ya ɗauka eh duk da ba kai ka rubuta ba ni na rubuta ba ba ɗan gidan ku ne rubuta ba amma dai menene ahlus sunna ne rubuta a ga wannan ai fa ai abin farin cikin mu ne ko ci gaban mu ne duka gabaki da to Allah ka samu dace mallan Allah saka da alheri Allah ba da lada nono suke ne na duka 700 ne 700 ne bari ko zan yi kokari zan mushi wa da inda dama sai ya turo mana da sunan in Allah da zan kokari insha Allah ta'ala to zamu ci gaba da karatunmu amma yau zamu dauki isti'ara ne karatun da aka yi wancan na isti'arin ya ya shafe taqsimul isti'ara ila asliya wa tabi'iyya shine darasin kuma lan non ne da muka yi share ko ko kuma bai fita ba Na'am? A'a. a isti'ara ne a ilmin ma'ani ai shi an samu bayanai ba a samu matsala ba ai ko baka kiyaye ba kai ma to Allah ya shi wani mana jagora bari mu ci gaba can zan mushi waya in Allah da an jima shi wanda ya mana record din a lokacin nan mu je can gaba ne kawai na a'a majaz da ya fita isti'ara ne ko dai isti'ara tasrihiyya da makaniya ko kuma isti'ara taqsimul isti'ara ila asliya da wata ba'iya a'a karatun da aka yi bai fita ba zai kasance a tas- tasrifiyya wal makaniya tasrifiyya wal makaniya
a wannan kaman ya fita shi ma shi ne kulli
to tasrihiya ne da makaniya tasrifiyya da makaniya na'am
asliya ba yana da
ga riwayoyi guda biyu ni ma ne na kuma da karfi akan asliya ne da tabi'iya anan ne aka samu problem din eh to yanzu babu dai komai insha Allah ta'ala ba za mu ci gaba a can ƙasa idan ubangiji Allah bani iko an jima zan buga mu shi wayan bincike shi zai zai zai bana bayani insha Allah ta'ala yanzu kai tsaye jiya mun ji al-istifham wa adwatu ko mun yi baqiya adwatul istifham mun yi al-ma'ani allati tustafadu min al-istifham bil qara'in mun yi tamanni da nida'i haka ne ko to yau za mu za mu tashi insha Allah al-qasru al-qasru na'am mun gani kuma malamai idan aka ce alƙasuru a harshen larabci shine takaitawa takaitawa hurun makasuratun fil khiyam ko alƙasuru a wajen malaman tajwidi yakan zo da ma'anona guda biyu yakan zo isbatu harful mad qala yaqulu qila kasuru ne wannan ka- ka ja harafin alif da wawun da yawon harka biyu yakan kuma zo da ma'anar tarkul maddi bil kulliya rashin yin maddan kwata kwata wa yattaqi fa ulaika qasr ne tunda an share madda din a babu ha'il kinaya kenan a cikin fiqh kuma an ce qasr shine gajar da sallah ko mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu sannan wajen malaman balaga idan an ce qasr shine a takaita wani abu ga siffa ko kuma siffan ga wani abu a tabbatar ga wani abu ga siffa ko takaita siffa ga wani abu duka ana ce mishi alkasuru akwai kasuru hakiki akwai kuma kasuru idafi mun bance wannan ko to za mu gansu da yin Allah da a cikin wannan karatu namu bari mu je alkawaid na alkawaid ko to ƙa'idar mu tana cewa alƙasuru taksisu amurin bi akhar keɓance wani abu ga wani bi tariƙin maksusin to ni keɓantaccen hanya idan aka bi wata hanya daga cikin hanyoyin da ake ƙasuru ɗin aka taƙaita siffa ga sif- siffa ga mausuf ko kuma mausu ga siffa shi ya zama ƙasuru ya zama ƙasuru akwai kuma hanyoyin da ake yin kasuru din mun ga gurin ko jama'a na turkul kasri almashura arba'a arba'un hanyoyin da ake bi domin a takaita hukunci ga wani abu ko wani abu ga hukunci guda hudu ne na farko annafi wal istithna annafi wal istithna farko za ga an kama maka annafiyu watan adatu nafiyin kalmar take korewa daga baya kuma sai ga an kama maka an yi maka- an cire maka an yi togaciya to kasuru ne wannan ake ce mishi wa huna yakun al maqsur alaihi ma ba'da adatil istithna al maqsur alaihi anan ya subhanakallahumma ko akwai mai maka za a samu kadai da to da dama eh insha Allah ta'ala to shukran to wa huna anan ne wato wajen kasur din yakunul maqsuru alaihi abinda aka takaita siffar a kansa zai zumo ma ba'ada adatul istisna shine abinda ke gaban adatul istisna wato idan an yi kasuru dole za a samu rukunai kama haka akwai al-maqsur akwai al-maqsur alaihi sai kuma al-qasru kaga rukunai guda na uku kenan akwai al-qasru al-maqsur alaihi akwai kuma al-maqsur ya zama kenan akwai rukunai guda uku a wannan idan muka dubi misalinmu na farko mu duba misalinmu na farko mun ga jimlolinmu ko al'amfila la ya fuzu illal mujiddu la ya fuzu ba mai cin nasara ko ribantuwa illal mujiddu sai mai kokari to idan muka duba da kyau la wannan harfi mai ne wannan harfu nafiyin ko to shine annafiyu din illal mujidda illa illa wannan istisna'i ne ko illa ana ce mata adatul istisna to kenan kun ga uslubi mun gani ko uslubin nan ya fara da menene farko annafiyu a gaba kuma sai muka sami mene na istithna to wannan ana ce mishi uslub qasd uslub qasd mu duba faɗin Allah madaukin sarki wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa ma minna kaga ma nafiya ko illa lahu maqamun ma'lum kaga ma ga illa to wannan ya zama mene al-kasru kun bin wannan ko na na jamil jiddan la ilaha illa Allah wannan uslub kasr kenan Dr. Ahmad Biyuki Allah ya ji kan Allah shi mishi rahama ya yi littafi akan kalmar la ilaha illallah kawai ya fitar da ma'anonanta ta bangaren hadisi ta bangaren Qur'ani ta bangaren tafsiri ta bangaren balaga ta bangaren nahau ta bangaren usulul fiqh ta bangaren haka ya dinga bi kawai kalma la ilaha illallah kawai malamin ya baka sha'awa sai ka gane cewa malam malamai sun tafi wallahi malam ni ban san abin da ya sa buga littafin na kamata a ce ta gama ko ina yanzu akwai mai ta Allah sarki Allah ya bani iko da ko muku ta ganta to wannan shi ne ake ce mishi uslul kas wala yuzlimu rabbuka ahada ko da ke wannan ba wannan uslubu an nakira tafi siyakin nafi kenan wannan kuma to waye waye zai iya kawo mana misali la yamassuhu illa al-mutahharun wannan shi ma uslub qasr uslub qasr kaga la ga il ga mene kuma illa la ya'kuluhu illa al-khati'un kaga an takaita cin wannan kaya ga wani al-khati'un wala tamutunna illa ya subhanakallahumma to akwai wanda yake da namban wannan abdulkarim ba komai ba komai to almuhim ne an dafamci usul kasir ko farko za a fara kawo nafiyu ne sai kuma gaba sai a kawo mene istithna in aka ce nafiyu ba dole la ba za a iya kawo ma za a iya kawo laisa za a iya kawo la za a iya kawo duk da adatu nafiyin gaba sai a kawo mene illa shine uslub qasr uslub qasr wannan zai yi shiga ana yi Mm.
ma an zana alaikar ƙur'anin tashfa illa ta bikin
to ana son ne ya zanto su zanto kurkusa na ewa in kane zai iya shiga ma na zai iya shiga sosai barakallahu fikum mun banci wannan ko malamai waye zai iya- mu dan hada larabci mana ka gani eh to ai kuma ka ka ka, ka yi takaita da yawa ashe musulmi da yawa ba za su shiga ba la yadkhulul jannata illa muslim illa al muslim لا يدخل الجنة إلا المسلم كاي، جزاكم الله خيرا واصل إليكم ka gani to ai yana ɗaya daga cikin ilimin fa'idan karatun kai ko in ka yi abu ka karanci abu ka iya dabbakawa to ya gashi kai tsaye ya- kai kai tsaye gashi ya dabbaka mana kaga ya alhamdulillah karatu ya fita to da wani wanda zai iya hada mana larabcin shi ya kawo mana uslub kasar haka kamar la khalika illallah jamil alasaka da alheri wala razika illallah kaga la ga illa ko Allah ba da lada yayi yayi to mu koma ka'idan mu tace mana ka'ida ta ba tace innama yana ɗaya daga cikin uslub na kas takaita hukunci akwai abin da ake ce mu afwan ba mu gama ba ya ce mana wa huna yakunul maqsuru alayhi ma ba'da adatil istisna ko al maqsuru alayhi shine zai zama sunan da yake gaban adatul istisna illa din to mu koma la yafuzu illa al mujiddu ina al maqsuru alayhi anan al mujiddu shine al maqsur alayhi kun gane to ya fuzu din nan faza ya fuzu fa'izun kun ga fa- fauzu ya fuzu din nan ana kada siffa ce a ba za ka iya cewa almujiddul fa'iz ba to wannan shine ake ce mishi qasru sifa alal mawsuf almujiddu alfa'iz ko to sai aka ɗauko fa'iz din sai aka fara kawowa sif kamar siffan kenan aka fara kawa sai aka kawo shi musuf din to wannan ya zama qasr sifa alal musuf qasr sifa alal musuf mun bance wannan ko na'am sai kuma can gaba an innama akan yi daga cikin hanyoyin da ake yin kasuru akwai innama wa yakunu al-maqsuru alayhi mu'akhkharan amma abin da aka take hukunci a kan sanan yanzu a jinkirta da shi a zo da shi ba ya ujuban kuma hukuncin haka wajibi ne a jinkirta da shi ba za a kawo shi a can gaba ba to mu duba misali na biyu innamal hayatu ta'abun iyaka dai kawai rayuwa ta'abun gajiya ne wahala ne ita rayuwa to ina adatu ina adatu kasra nan innama kun gani kamar yancin yin da muka ga istis- a, nafi da istithna wato kai kai kanka wannan zaka iya shiga zaka iya sa shi a cikin larabci ka fitar da ma'ana to ina misalai kuma da za mu samu da innama Qur'ani ko hadisi innamal lahu ilahun wahid madalla na'am eh inna ma'ani kuma nan eh ba ma eh shukran na'am innama amruhu idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun jamil na'am innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib innama qul innama ana munzirun wa ma min ilahin to kun ga kun ga wani uslubi kuma ko na farko qul innama ana munzir wa ma min ilahin illa Allah kaga wa ma ga adatu nafin ga mene hai alqur'ani ya ya, ya fi karfin komai malam kaga misalai ga sunan birjik a cikin qur'ani innama ana basharun mithlukum jamil jamil aga inna ma yakhsha Allah min ibadihi haf da masu kudi sun san wannan sirrin a da dai yayin sai sun zama malamai amma shi ba su ba su ne tunaninsu ba ya za a yi su kadai kansu sha wahalar duniya ko da wace hanya ce ko da burobani za a neman hanyar neman kudi su kudi su ma shi kenan a ta jin daɗi bacin kuma innamal hayatu ta'abun to innamal hayatu ta'abun kun ga alhayatu anan shine zai zama ne almaqsuru alaihi to ina ina maqsur ta'ab shine zai zama ta'ab kun gane to in kun lura da kyau alhayatu sifa ce Mm? to mun ji na farko zai zama a usul um, wannan kasur mene kasur sifa ne alamar na farko ko to na biyu nan fa kasur musuf ala sifa ne wannan kuma nan domin alhayatu ta abin mutada da kabar ko aga alhayatu ta abin ta abin kamar sifa ne na alhayatu to saboda haka yanzu ina musuf anan shine al- al- alhayatu shine makasur alaihi kuma shine mausuf to kaga kasaru mausuf alami ne ala sifati ta'ab ya fita to sai kuma mu koma ka'idan muja al-atfu bila za a yi atafi da la ko bal ko lakin fa in kana al-atf bila idan aka yi atafi da la kana al-maqsuru alaihi muqabilan lima ba'daha maqsuru alaihi zai kasance yana muqabalanta fuskantar abin da ke gaban mene gaban adatu atafin kenan shine ita ce la wa in kana al-atf bal in an yi atafin da bal au au lakin ko kuma lakin kana al-maqsuru alaihi ma ba'dahuma abin da ke gaban su ne zai zama mene maqsud ali shine abin da ke gaban su mun lura da ke ko in aka yi atafu da la to zai zanto shi maqsud alayhi din yana kalubalantar abin da ke gabanta ne mukabalanta abin da fuskanta abin da ke gabanta in ko an yi kasuru da bal ko lakin to makasur alaihi zai zanto shi ne a gabansu a gaban lakin da bal ɗin bari mu koma cin misalanmu misali na uku jumla ta uku al'ardu mutaharrikatun la sabitatan al'ardu mutaharrika kaga ƙasa tana mo- motsi take yi la sabitatan ba tana tabbace ne guri ɗaya ba to farko ina usulubu kasar anan al'atabu bila shine wasila hanyar kasuru din kun gani yanzu idan ka zo ka ce al'ardu mutahaddikatun la sabitatan yanzu ka tabbatar da siffan taharrur siffan motsi ne ga mene ƙasa kawai kayi kasarin shi kayi takaitar da shi kawai akan ƙasa akan motsi kun kun bincin nan ko to kaga wannan uslub ne na kasru shi ma al'atafu bila to ya ce mana can baya idan aka yi atafi da la kanar makasur alaihi muqabilin lima ba da ha kaga al'arzu mutaharrikatan kaga nan ina al-makasur alaihi nan to yana kalu yana muqabalantar mene sabita kun gane ko mun bance wannan ko an gajarta motsi ga ƙasa kawai kaga mutaharrik yana ƙalubantar mene sabit mai motsi wanda yake tabbace guri ɗaya a kishiyoyin juna ne Ta, ya fita to mu koma ka- na misalanmu misali na hudu mal ardu sabitatun bal mutaharrika to ina wasila na kasuru anan an yi da ma da kuma bal al'atu bi bal ko to ina ina al-maqsur alayhi anan mutaharrika dama ai a ka'idan sun ce mana wa in kana al-atabu bi bal aw lakin kana al-maqsur alayhi ma ba'dahuma sun dake gaban la din la bal din da lakin shine zai zama al-maqsur alayhi mun fahimci wannan mal ardu thabitatun bal mutaharrika to mutaharrika shine al-maqsur alayhi mal ardu thabita ƙasa ba tabbatacciya bace lakin mutaharrika kaga mutaharrika shine ma'tuf alayhi nan wasilan mu na na atfu na kasru anan amfani da la lakin al'atabu bi lakin ana wannan ba za ku dinga ganin shi a cikin fiqhu littafin fiqhu sai ku ga an rubuta irin wannan ko cikin tafsiri don a takaita hukunci ga wani abu na'am na shida misali na shida alar rijalil amilina nusni na'am ka'ida ta gaba to ka'ida ta gaba ta dalil ta ce taqdimu ma haqqu ta'khir taqdimu gabatar da ma abinda haqqu ta'khir haƙƙin sa shine a jinkirtar da shi yanzu a ka'ida da ka mubtada sai mini khabar ko mubtada ke fara zuwa tsakanin mubtada da khabar wa ke fara zuwa mubtada ke fara zuwa sai khabar ko to zaka iya ganin an kawo maka khabar a farkon a farko sai kuma mene jin mubtada zuwa karki to shi ma wannan hanya ce ta mene kasru daga fili sai fa'ili sai mene maf'ul bihi ko to in aka gabatar da maf'ul bihi a farko ba ga can ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi ma akwai kasru a nan guraren kun gane wa iyaya farhabun wa iyaya fattakun iyaya din nan maf'ul bihi ne ai aka fara gabatar da shi ko wanda ke haquhu at ta'khir ai ko sai aka takdim nashi to shi ma uslubi ne na mene qasru jama'a mun fahimci wannan ko in kaga an gabatar da an fara kawo khabar a farkon jumla ko a farko magana aka fara kawo khabar gaba sai aka samu mubtada wane ne ya fara cancanci ya cancanci ya fara zuwa mubtada ko to yanzu mubtada an kai shi gaba sai aka fara ka gabatar da khabar to shi ma uslubi ne na kasuru ko kuma fi'ili fa'ili maf'ulu bihi da aka tashi sai aka fara gabatar da maf'ulu bihi sannan kuma sai a kawo fa'ili da fi'ili da fa'ilin sa gaba to shi ma uslubi ne na kasuru to mu koma jumlan mu ta kalke na shida jumla ta shida alarrijali al'amilina nufni alarrijali ga mazaje ne kawai ku dubi fasara ta ba alarrijali al'amilina ga mazaje ne ma'aikata kawai nufni muke yin yabo ashe gaga ba a yabon masu kasala ba a yabon malalata wa ake yabo kawai a rijalil amilina kaga shine maqsur alai ko to idan kun lura da kyau al rijal al amilina nufni kaga me takadirin jumlar nufni al rijal al amilina nufni al kaman a ce kaman ka ce maf'ul bihi ne al rijal al amilina kaman maf'ul bihi ne bihi ne kun gane to sai aka gabatar da mene al rijal al amilina akan mene nufni jumla ce kamar wacce take mutada an afuwan fili ne da fa'ilin kullura to saboda haka wannan ya zama uslub na kasru kamar ka ce addawa'iru taduru alal bagi zarge-zarge kawai na kai kuma ne akan mai zalunci sai ka ce alal bagi taduru dawa'iru ba ka gabatar da khabar ba akan ji mutada to shi mana uslub ne na kasru jama'a mun fahimci wannan ko hanyoyin kasur ba suna da yawa to ga ka'ida nan ta 59 ta ce li kulli qasrin tarfani kowanne kasuru yana da jaffa guda biyu akwai makasur wa makasurun alaihi akwai makasur da makasur alaihi kowanne a cikin jimlan mun gani ta sittin kuma ta ce yankasimul kasuru bi itibari tarfaihi kismaini kasuru ta kula da gyaffansa guda biyu ya kasu ne zuwa kashi biyu na farko kasuru sifa ala alamun sufin kasuru sifa ala mausufin sai na biyu kuma kasuru mausuf ala sifa ina jin mun gansu ko to an gama da wannan darasi akwai mai tambaya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك